masa ya ce ya Allah ka tsarkake masa zuciyarsa ya ce ya Allah ka tsarkake masa zuciyarsa ya ce hanyar mutu duk duniya ba abin da ya kyama kamar kamar zina taka wannan musiba ce Allah ya ya kare mu to annabin Allah ya duk wanda yake son ya samu shiga aljanna Allah ya kare shi da shiga huta to ya mutuwa ta zo masa yana mai imani da Allah subhanahu wataala sannan kuma watan ya dinga wa mutane abin da yake so watan ayi masa a rayuwa a wata ruwaya wal ya'ti lan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi an yu'ta ilayhi kaga wannan shahidi ne na in zaka so ka su duk abin da kake so wa kanka to ka so ma dan uwanka musulmi duk abin da kake ki wa kanka to ka ki wannan abun ya faru da dan uwanka musulmi amma yau sai ga lalacewar mu sai kana jin ketar kana hasadar dan uwanka ya kara gaba wai son kake kai kullun ka ci gaba kai kai kai kai wannan ananiyar ta yawa kullun ka ga mutun shi shi shi shi shi shi kadai sahabbai ba sahabbai sun bibita wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa inji Allah subhanahu wa ta'ala suna fifita suna fifitawa suna fifita ‘yan uwansu sahabbai akan kawunan su kura suna da bukata yaƙi aka je aka je yaƙi wani sahabi ya galabai ta yana son ruwa aka kawo masa ruwa da kyar da walawala aka samo ruwan aka zo da ruwan sai ji wani can yana cewa ruwa ruwa sai ce ajiya a kai wancan yana da bukatar ki yana da bukatar ruwan fa amma ce a je a kai ma wancan ruwan aka je aka kai ma wancan sahabin ruwan ana zo yana ruwa ruwa sai ji wancan yana cewa ruwa haka ya je aka maida a yi a kai ma wancan ruwan aka ta tafiya da ruwan kan a dawo gun wanda ya fara neman ruwan Allah masa rasuwa su duka Allah masa rasuwa saboda mi sun fifita dan uwansu ya rayu su su rasa rayukansu saboda wannan uhuwa al-islamiyya wani ya taba dafa malku a gidansa aka yi malku da huwar malku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam garin madina sai ya tura wa makocinsa da ya tura wa makocinsa malam umar abin da ya faru da aka zo da malkun gidan makocinsa sai ya buɗa ya ce allah ya sanya albarka sai ce ka inna fulani kana ahwaja minni wani ya fi ni bukatar wannan abincin ya ce ku je ku ɗauka ku kai ma wani sai aka zo aka ɗauka aka kai ma wani shi ma makocinsa sai ya diba masha Allah ka Allah ya sanya albarka yace inna fulana akhwaja minni wani ya bini bukata je akai masa malam sai da malkun ya dawo gidan da aka dafa sa wannan sahabbai kenan suna rayuwa ne akan kowanne yana so wa dan uwansa alkhairi amma a yanzu mu kowa fatan shar yake wa watan dan uwansa Allah subhanahu wataala ya kare mu da wannan rayuwar musamman ma idan ka shiga siyasa in ba Allah ya gare ka ba sai ka yi to dan iska a wani bangare sai ka zama to kullun kritika ke baka fadin alkhairin mutane ko da mutun zai alkhairi ba za ka fada ba saboda tsaba sharri da kiyayya ta baka son wani to in kana son in kana son wa kanka alkhairi to ka so wa dan dan uwanka musulmi kaka wa dan uwanka dan uwanka musulmi fatar fatar sharri a rayuwa ba kyawu kai masa fatan alkhairi sai Allah subhanahu wataala ya taimake ku baki daya ubangi subhanahu wataala ya datar da mu ina fatar mun fahimci hadisin ko mali ya ce daga cikin fawa'idul hadis daga cikin fa'idodin wannan hadisi jawazu na fi shai'i lintifa'i kamalihi ya halitta a kore abu saboda idan aka rasa wani bangare daga cikinsa kaga idan mutum idan mutum yana fata shari wa uwansa ko kuma yana aikata kamar baya son alkhairi wa uwansa ba za a ce bai da imani 100 bisa 100 ba sai dai a ce imanin sa ya mi imaninsa ya yi rauni amma ba alama ba ce ta cewa bai da imani kwata-kwata kore masu imani kwata-kwata matsala ce a kore mutum imani kwata-kwata matsala ce ina ba dar mafahimta abu na biyu kafin wannan abu na misalin wannan hadisin annabi da ke cewa la salata bi hadarati ta'amin babu sallah da lokacin da aka kawo abinci idan aka kawo abinci kuma ga lokacin sallah wanne za a yi ga abinci ya zo kuma ga sallah wanne za a yi abinci to annabi ce ba a sallah lokacin da za a ci ma'ana saboda kat a samu shin natsuwa domin natsuwa rukuni daga cikin rukunin sallah to tana iya rasa ana iya rasa ta to idan mutum ya sallah kuma ga abinci sai a ce bai da sallah sai mu ce a'a ya da sallah amma sallar ba ta cikakka ba saboda ya rasa wani mi wani bangare na na tsuma'anina na natsuwa abu na biyu daga cikin fa'idar wannan hadisi in uwa wajibi ne waton ka so dan uwanka musulmi kuma ka so masa abin da kake so wa kanka duk abin da kake so ma kanka na alkhairi to ka so wa dan uwanka musulmi da da wannan abun ka so ma dan uwanka musulmi yanzu musamman ma in kana yawo kana harka da yan kasuwa sai kaga kowa in ba wanda Allah ya kiyaye ba so da yake a zo a waye gari shagon wane babu komi sai kanta ba ku lura ba kawai so yake ya zo ya waye gari in kana in cikin kuma kowane bangare akwai wannan ba wai kawai wallahi akwai wanda shi kullun yawo yake yi ka cikin shika shaguna yana biyawa ya ga shagon waye ragu ya zo ya bada labari shi bai da aikin komi sai dai ya leka cikin kasuwa ai wane an cin masa wane an cin masa wane an cin masa wadda musiba ce wani bayan ka da abin hawa to so yake ga Allah Allah yake yaga an sace sa ka koma kana tahiya haka nan ko ya lalace da su makamancin wannan musibar Allah ya kaso kin al'amarin to wajibi ne ka so ma dan uwanka abin da kake so wa kake so wa kanka kuma kakka yi fatar wani ya lalace a'a kuma idan ka ga mutum ya lalace kakka tsangome sa kai masa fatar shari'a kai da ka shiryu bayin kanka bane ganin daman Allah subhanahu wataala ne shi yasa wani dan uwa yake ba mu labari wani malami da'i da ya fahimci da'awa ba irin da'awar ta wasu ba da idan mutum yana wata hanya sai kaga ko mu'amala da shi ba a yi sai kaga mu'amala ma ba a yi yanzu yanzu ba duk malami zaka ga yana mu'amala da yan kwaya ba ai ba illa bace ba laifi bane musulmi ne ko muddin za su dinga kalmar shahada musulmi ne mazinaci muddin zai dinga kalmar shahada musulmi ne eh mas barawo muddin zai kalmar shahada musulmi ne to ba halitta maka yi mu'amala da su ba amma sai ga wasu wasu malumai suna yanke alaka da waɗannan mutanen to shi sama hanya sa ta zuwa makaranta akwai fada ce ta kilke ɗan daba ɗan ƙwaya duk in ya biyo in ya biyo sai ya gaida sai ya sallama sai ya gaida su sai dan dauki wani abu ya ba su ya ce a dora shayi wannan a dan samu a ce wani abu sai ya huce ai wannan magana ta su ta yan kwaya Allah ya kare malam sai ya huce haka kullun yake musu duk in ya biyo har ta kai in malam zai biyo in aka san lokacin biyo aka rabaka Allah ta yi to duk mai dan shaye shaye sai shi dan bari sai malam ya huce kaga ai yawa da cin galaba ko haka ake malam yake tayo wata ran sai wani soyayya malam tsiya ai ko in daba da ranar su wallahi kan ajima sun doki mataki kai ƙarshen labarin wannan fadar ta 'yan daba ma da sai ta kowa makarantar da ake karantar da mutane addini mahayar ta kowa makaranta duk malin zai biyo kawai sai ya zauna musu nasiha to sun fara amuran fara rage sha sai ya kamata ku dinga zuwa makaranta kan ajima malin ya sa karatu a wannan wurin kan ajima su da kansu suka gina makaranta kaga da'awar kenan ko amma dan wane na sha ya ce a baka mu'amala da shi kai da ka bari ba yin kanka bane ganin daman Allah subhanahu wataala idan mutum na wani abu kakka hantare sa ka dinga masa fatar shiriya Allah ya shirya da su wani Allah ya sa da mu da su gaba ɗaya mu gane ina kakka so ka dinga kana ta bada labari ai kai wane kaza wane kaza wane ai kaza ne wannan ba aqidar musulmi bace mun karanta min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'anihi da'a ma yuribuka ila ma la yuribuka duk a wannan yana karantar da mu ne duk abun da bai shaye ka bar wannan abun abu na zuwa cikin fa'idar hadisi yana tsoratar da mu daga sharrin hasada kaka kuskura ka dinga wa uwanka hasada bisa wata ni'ima da Allah ya yi masa domin Allah shi ne ke yi kuma na faɗa cewa Allah idan ya tashi baka baya dibin nasabar gidanku ko kuma mulki da wani abu na gidanku wallahi galiban ka ba a rayuwar nan mafiya yawan masu kuɗin nan ka tsaya ka kalla da kyawul ko wanda Allah ya ma wani mukabi na siyasa da sauransa idan ka diba sai ka iske mahaifarsa talakawa ne ba haka bane ba wanda ka diba kuma ka doka tun tarihin Niger ka doka tun tarihin Niger bari maka kankat ka dibi duk shugaban ne 11 da aka yi ko shugaban ne 10 da aka yi a wannan kasar duk idan ka diba sai ka iske ba wanda baban sa ya mulkin kasar nan ko ba haka bane kuma kowanne zaka diba daga can ne ya fito daga kauye ne ya fito kaga Allah in ya tashi baya kallon kalar ka ko kai wasuwa ne a'a ganin dama Allah ne ya ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama ashe in Allah ya baiwa wani to kai masa fatan alkhairi Allah ya taimake su kuma Allah ya sanya albarka ku kuma Allah ya ba ku naku rabo ina ba mun fahimta amma kana jin ketar wai wane wai wane da kaza bai wane ya ba shi baiwa kansa ba ko ba shi bane ke bayarwa shi ma kawai ganin kansa ne yayi da da wannan abun ina ba mun fahimta abu na na hudu da yake da da nake so fa'idar wannan hadisi yana nuna cewa ashe akwai ɗan uwantaka mai ƙarfi tsakanin tsakanin musulmi da musulmi tsakanin musulmi da musulmi akwai ɗan uwantaka mai girman gaske da haka akwai wajibi ne mu kiyaye wannan wa'annan ɗan uwantakar matsayinka na musulmi to duk inda musulmi yake ɗan uwanka ne kuma wajibi ne ka dinga masa fatan fatan fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu hadisi na gaba malaci alhadisun rabi'u ashara hadisi na goma sha hudu an ibn mas'udin radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم hadisi na goma sha hudu hadisin abdullahi dan masu'udu mun karanta tarjama sako hadisin da al'imamu muslim ya fitar hadisi na 6,878 hadisin al'imamu muslim na 1,676 a cikin sahihi muslim hadisin abdullahi dan masu'udu Allah ya kara masa yarda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana cewa tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa ya ce la ya illu don mumri'in muslim baya halitta a zub da jinin musulmi la ya illu bai halitta a kashe musulmi a yi kisa a zub da jinin musulmi illa bi ihda salas imru'in muslim nan yin ya shahi duk wanda ya shiga addini namiji ko mace ba a cewa a'a maza kadai banda mace ba da namiji da mace ba sa halitta a zubda jininsu illa bi ihda salatin ai ana nihin sai da ɗaya daga cikin ababe guda uku sai in yayi ɗaya cikin abu guda uku a lokacin ya halitta duk wanda zai abu guda uku ko da musulmi ne to musulunci ya halitta jininsa ma'ana ya ba da goyon bayan ɗari bisa ɗari da'a a kashe wannan wannan mutum na farin annabin Allah ya ce as-sayyibu az-zani as-sayyib az-zani ana ne wanda ake ni da as-sayyib shine ma'aurati wanda yayi aure kuma yayi kwanciyar aure da iyalinsa da matarsa eh auren da aka aka aka mutumin da yayi aure ya kwanta da iyalinsa kaga wanda bai yi wanda yayi auren ba a kai ba ya rabo yana shiga cikin wannan hadisi wanda an daura aure afwan an an aje an daura auren an yi sadaki an yi siga an yi auren ma an daura amma kuma bai keɓance da matar ba ya shiga cikin wannan ana ce masa asayyib an fa daura auren bai shiga ba dole malu suka ce inji al-uthaymin alaihi rahmatullahi ta'ala dole sai ya zamanto ya kwanta da iyalin a cikin aure sahihi dole sai ya kwanta da da matar kuma aure sahihi shine wanda cika sharadi guda biyar ana aure ne sharadan aure guda biyar ne na farin al-ijabi wal qabul al-ijabi wal qabul an baka ka karba a ce an auren maka ka ce ka karba ko an karba maka na biyu na uku sadaki na hudu shedu na biyar siga sigar aure kuma in ka zo tambayi an tura ka kasan da yawa wasu ba sai da ake neman aure ba malam da bai ka zo mutum ka ji mutum ya ce muna neman iri kamar mutum ya zo neman irin tahornuwa ko albasa haba iri iri kawai haka abun ba tsari kai ne ka zo tambayar aure da kanka domin ya halitta mutum ya je tambayar aure da kansa kuma ya halitta ka auka tura wani wakili kai ka zo da kanka ko kuma ka nemi auren da ka tura wani ba laifi bane ina son diyarka ko ina son diyarka ya zo ya gansa da kansa a matsayinsa na na wanda yake son yariyar ya ce yana nema kansa auren aure ba illa ba ne amma yanzu in kai wannan sai a ce ka ɗan yi manki da ya raspe ko a ce ka ɗan yi rashin ladabi ba laifi a musulunci domin sahabbai da annabi sun yi sun yi irin wa'annan wa'annan ababen to idan ka je tambayar aure an tura ka misali za ka nema ma ɗan ƙananka ko ɗan ka aure sai ka ce ina kana nema ma wani aure sai ka ke ka kira sunansa misali malam umar zamu nema ma aure Allah ya saba maka ka taje wannan karatu sai ka ce kana ina nema wa eh, ina nema malam Umar neman eh, ina nema masa auren diyar ka wance ina ba da mun fahimta sai ka ka ambaci sunan ka ambaci sunan yariyar to shi kuma in ya tashi sai ya ce kan ya ce na aura baka da in ya ce aura baka kenan kai da ka zo kai da ka zo kai da auren akan ka a'a na aura wa Umar auren diyata wance sai ya faɗi sadaki ina ba da mun fahimta shaidu kun shaida a mun shaida Allah ya sanya albarka in an yi wannan an kare a wurin wallahi ya kare shi kenan an kare kawai inda an abun nan an fita an wuce wurin Allah subhanahu wataala ya datar da mu to don haka as-sayyibu zani wanda yayi aure sannan kuma yayi zina ka ashe ina ana kashe ba da su sun jima lahira inda ana haddi wallahi mutane da yawa sun jima lahira Allah ya kaso ya labarin wannan kuma da namiji da macen gaba daya idan aka kama mace ta yi zina tana da aure hukuncin kisa ne a kanta idan aka kama namiji ya yi zina yana da aure hukuncin kisa ne a kansa ko da ya taba aure ne ya rabu misali a ce ya yi aure sai ya rabu da iyalinsa sun kwanta amma sai ya rabu to kaga ana ana ana son ya cikin ma'aurata dole za a masa za a masa haddi na na na kashewa dai kenan mafhum nabi ya ce wannafsu bin nafs wanda ya kashe rayuwa a kashe sa kisasi kenan in ka kashe mutum da ganganci kai ma sai a kashe ka kisasi mun karanta a tafsirin bakara duk mai son bayanin kisasi ya koma cikin tafsirin zaka idan mutum ya kashe mutum da ganganci sai ya sai a kashe sa wannan babu in ba diya ba zai zai bayar in zai ba da diya kuma wannan ɗan wasu sun yarda ya ba da diya to sai ya ba da diya muka ce diyar kuma jinin musulmi shi ne raƙumi ɗari raƙumi ɗari shi ne diyar mutum musulmi in ana sai da raƙumi jika ɗari biyar biyar sai ka ƙilga jika samil fuwasan wannan kuɗin shi ne diyar jinin musulmi guda ɗaya tak kasan jinin musulmi akwai tsare gare shi ko ya ka dibe da ake ta da jinin musulmi na uku yake cewa wa tariku lidinihi wanda ya bar addininsa ma'ana wanda ya yi ridda wanda yana cikin addinin musulunci sai ta kai mu musuluncin ma mun bari daga yau kowa ya shaida ni na bar musulunci na koma kiristanci to a musulunci za a kashe sa tariku lidinihi kenan ko almurtadid kenan anwa kuma ridda kashi kashi ce fa daga cikin anwa'ur ridda mutun ya zage manzon Allah duk wanda ya zage annabi jininsa ya halitta duk wanda zai tura a sharwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halitta azubda a zub da jininsa kawai ka koda ya take ji na tuba wallahi na tuba tsautsayi ne jani sai an tura ka lahira ba ruwan kawai za a kashe ka ne a huce wurin sai dai a ka'ida a ka'ida shine gwamnatin musulunci take tsokar haddi ba ka yanzu misalin idan mutum ya zina sai muka misalin a ce a nan sai a kawo keskin gawa na yayi zina kuma ga shaidu guda hudu kuma shi da aure to tambaya malam jabir ya halitta ku tsida mai haddi gashi yayi zina an kawo shaidu guda duka sun gansu ko kuma shi da kai ne yazo ya ce yayi zina da ka zan babu shi ta wuce mutun ya ce shi da kanshi yayi ko to an wuce wurin to idan mutun yazo da kansa ya ce yayi zina ko an kawo mutun shaidu guda hudu ka dibi Allah na son kare mutunci dan annabi Adam idan mutun ku suka zo ku ce mun ga wani na zina aka tabbatar su uku ne babu na hudu dukkanin su ya musu bulala 80 80 idan ka zo ka ce wane ya yi zina kuma ka gansa haka ne ka gansa ka gani amma ku biyu ne ko ku uku ko kai kaɗai ne to sai ya yi maka bulala tamanin saboda a kare mutuncinsa kai wallahi mun gode wa Allah da yi mu musulmi idan kuma su hudu ne to lokacin ne za a za a kira sa sai a tabbatar in an tabbatar da hakan to waye zai hajji yanzu munan ya kamata a masallacin nan sai mu je hesa ya halitta to waye ke da haƙƙi gwamnati aiki kaga in alkali in procurate a jihewa ne jihe shi za a yi ko ba shi ke cewa a turawa ne gangare a gangara da shi kaga yanzu yanzu a duniyance yahuda sun sa mana wai wai wai akwai akwai akwai droit de l'homme inci dan adam masu kariyar kai akwai abin da ya ba musu ya ba dan adam droit kamar musulunci dan Allah akwai wallahi babu addinin da ya bai wa dan annabi adam droit ya baka inci kamar wa kamar addinin musulunci rashin sanin menene musulunci sa suka kirkira waɗannan ƙungiyoyin kawai da haka na uku a tariku lidinihi wanda ya bar addininsa al-mufariqu lil jama'a wannan ataful bayan ne wanda yana cikin musulmi sai ya keɓance ce shi dai musuluncin ya bari to za a jefe shi kawai za a jefe shi Eh, daga cikin fawa'idul hadis eh, mal suka ce ihtiramu dima'ul muslimin ana girmama jinin musulmi ana so an maka cewa jinin musulmi abu ne mai kima kware da gaske ka ribi alqur'ani mai girma Allah ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima wannan kade akan wanda yazo da jinin musulmi guda daya da gangan wa man yaqtul mu'minan ya wa man yaqtul mu'minan duk wanda ya kashe musulmi muta'ammidan da gangan to Allah ya ce fajaza'uhu jahannama sakamakon sa dan wuta ne wuta ce sakamakon sa khalidan fiha kuma ya shiga yana mai dawwama a cikin ta in ya shiga ya tabbata wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah yana hushi da shi wala wala anahu kuma Allah ya tsine masa wa addalahu azaban alima kuma Allah ya tada masa azab aziman mai azaba mai girman gaske Allah subhanahu wa ta'ala cewa ashe jinin musulmi abane ne mi mai kima kada a walakantar da jinin musulmi duka dibi kaga irin yadda shugabannin mu suka bar ake wasa da jinin musulmi wai abun hankali bai doka a ce maka an zo gari guda an zo gari guda an tada su kasan abun hankali ba zai doka ba kuma wallahi azim su kansu duk sun san inda matsala yake yau duka matsalolin afirka gaba ɗaya da shugaban nan mu za su zauna wallahi za su iya magance wa'annan ababen abu guda ne fa a koma ma Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya shiga cikin al'amarin kau ka gani Allah ya taimake mu kuma muddin za mu dinga tsayawa bayan turawa har abada ba za mu yadda za mu yi mu walwale cikin kangin da muke ciki ba daga cikin daga cikin abin nan fa'idar wannan hadisi ‘yan uwa a gurguje cewa akwai wanda wanda bai halitta a kashe sa akwai wanda ba musulmi bane amma kuma bai halitta a kashe shi akwai wanda shi ba musulmi bane amma kuma bai halitta musulmi ya kashe sa shi ne da farin wanda kuke da mu'ahali wanda kuke da yarjejeniya cewa idan zan yaƙi ba zai musarne ne amma ba zan shiga sabgarka ba ba zan shiga sabgarka ba idan za ka yaƙa kafin rai ba zan yaƙe ka ba kuma ba zan taimake su ba ina batar mun fahimta sannan kuma akwai wanda shi kuma zai zai zauna daga cikin garin ku arne amma kuma zai ba da jizya zai ba da info ba za ku yaƙe sa ba ba za ku mi ba ba za ku yaƙe sa ba sannan kuma daga cikin wannan hadisin yana karanta da mu cewa wanda yake mazinaci mazinaci wanda yake da aure to yuqtal za a kashe sa ai bi rajmihi bil hijara za a jefe shi ne za a jefe shi ta hanya guda biyu jifa ta hanya guda biyu ko a gina rame a gina rame tsawon mutum a bar shi sai dan sai kansa sai kai a samo duwatsu a mukawa mutu yara a abun nan kinsa a jehe sa sai ya mutu kuma in ya mutu fa to za a yi masa wanka kuma a yi masa sallah mu lura da kyawu saboda mine ne musulmi ne mazinaci ne ya yi zina kuma in za a yi masa hajji ba to za a yi shela irin misalin yanzu sai a sanya a yi ano sai a cikin tele sahel da sauran duk wasu tele ta nijar wane dan wane ya yi zina da shi da wance an kama su bisa shaidu guda hudu da haka an tsera masa haddin kisa za a masa rajamu a rana kaza a huri kaza daidai lokaci kaza an gayyaci al'ummar musulmi kowa ya zo ya gani haka ake yi wa haka ake yi kuma an aka kaji wannan kaji wannan abun ka zo kai ma ka shaida ina ba da mun fahimta to inda ana haka da da an jima da aka tsaida zina wallahi yau zina ta zama to abun kwalliya yau zina har wasu har ado suke da wallahi akwai wanda in ya zauna fada ba hira da ke sai dai yana fira kawai ai ya gama da wance wance ai shi tuntuni ka ai wance kaza wance kaza wance kaza wance kaza ba haka bane jama'a kazami kawai sakare kai in ba da aizu na kazanta ce kazami kawai a satin da ya gabata ina sauraron ina sauraron ina sauraron BBC nan sati da suka huce ana firar ɗan abin nan masu masu son shi tafiya a turai ake ba da labarin aka ɗauko wata rahoton wata mace suke daga 'yan najeriya ce za ta je za ta je tana so ta ta yi espany tana so ta ta yi espany daga nigeria ana ana tambayar ta a rediyo ta ce da aka ɗauko su aka bi da su a Niger aka zo da su Alje wacece har aka zo da su yanzu a halin lokacin ke jin labarin suna cikin suna cikin Turki afwan ba Turki Maroc suna Maroc malam Jabir wata kazanta da take batacce kawai ita an ɗauke ta ne da zimmar za ta je can Espan ta yi gyaran gashi saboda can can a garin su tana da salon da kwafir tana gyara wa mata gashi ta ce kuma can ana bukatar masu gyaran gashi an ce sun iya wace ce wace ce wai ashe karshe karuwanci aka sanya ta ba ta sani ba dan da ake tambayar ta yanzu kawo yanzu zaki iya kididdige adadin mazan da kike amfani da su suke amfani da ke tace wallahi sun yi dubu sun yi dubu sun yi dubu namiji dubu wannan ai namiji dubu wannan kazanta ce la haula la quwwata illa billah nan ba ba wace shekara ɗaya ba da sarona ta wani ta wani program ta dauko ta dauko yara masu masu tsayawa bakin tasha suna karuwanci ta dauko ta dauko rahoto a kansu da kunni na ji wannan da kunni na ji a cikin jaridu ana ana gai da ina suke kwana wannan ne ya kamata gwamnati ta maida mu hankali a tsaye da wannan badakalar wannan abin ne ya kamata a maida mu hankali ba ɗan yara ɗan ƙanana aka tambaye ta miye sila shiga ta karuwanci ta ce aure aka yi mata na dole ba ta so shi yasa ta gudo daga garin sarawotawa da yake Allah ya ba mu jagorin da su kawai mun a ta kawai haka kuma aka bar su ne suka aka ta haka nan ya kamata irin wannan a kama su Allah subhanahu wa ta'ala ya kaso kin al'amari da haka sifa ta bi tarajum a sai a hauda mutum saman etage bene mai girman gaske sai a sako shi daga can sai a bi shi duwatsu eh sai a bi shi duwatsu sai ya mutu in ya mutu kuma za a masa mi za a yi masa wanka kuma za ku yi mai sallah musulmi ne domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hakan ta faru da da da da wasu da suka zo suka faɗa wata ce wa manzon Allah na yi zina har ma na yi ciki manzan Allah kice mata je ki haihe abin da ke cikin cikinki ranar ta haihu ta zo manzan Allah da jaririn annabin Allah ya ce mata je ki sha da shi tsawon shekara biyu da ta yaye sa ta dawo sai ta ce manzan Allah na yaye sai annabin Allah ya ce wa wani rike jike jaririn annabi ya ce kuma mata haddi a jefe ta da aka jefe ta annabi ya ce ai mata wanka kuma manzan Allah ya mata sallar gawa kenan kaga musulmi ne abu na gaba daga cikin fa'idar wannan wannan hadisir tambaya ce a nan to wanda yake liwaɗi wanda shi ɗan luɗu ne liwaɗi yake yi to shi kuma miye hukuncinsa wanda yake liwaɗi wasu hannun garin ana yi ko hannun garin wannan ƙazantar wai ga namiji wai zai kwanciya da namiji har nan garin ana yi to ƙa'idar liwaɗi da wanda ke yi da wanda ake da shi duk kashe su za a yi idan mutum aka kama shi ya yi liwaɗi hukuncin za a masa rajamu shi ma za a jefe sa da shi da wanda yayi aka wanda yake yin da wanda aka wanda da wanda aka yi mai aka mai da macen da shi wancan namiji duka za a jehe su saboda liwadin yafi su zama shari'a a cikin rayuwa kuma wallahi yanzu liwadin nan kun ga bokayen nan suna ta sa alhazan mu liwadi wallahi kana ganin alhaji da kataye riga a shedan liwadi ne Allah ya sauke Allah ya sauke wasu ma tsabin lalace za a su musulmi ne su baya cikin abin da ke sa mutum kafirci hukunci su hukunci wanda yake mazinaci amma wanda bai da aure in yi zina fa shi shi kawai guda ɗari za a masa za a masa ta'addu to suka ce shi ma wanda ya liwaɗi idan bai da aure to za a yi mai bulala ɗari za a masa bulala ɗari sai a kore shi daga gari tsawon shekara ɗaya sai a kore shi kusan kuma yanzu maga cika gani ana akwai mutanen da ya kamata tintini mun sha faɗa ya kamata a kore su daga cikin gari saboda zaman su cikin gari sharri ne ai a wasu da aka koro daga wasu gari suka dawo garin da aka ba su wurin zama wani lokaci sai ina mamaki da jagororin mu tayi wasu sani bane ko mu yi Allahu ta'ala alam Allah ya sa mu dace daga cikin fa'idar wannan hadisi ƴan uwa a gurguje fawaid wanda zamu kusa likewa da shi a kansa shine cewa wanda ya yi ridda wanda ya yi ridda kashe shi ake yi idan mutum ya yi ridda kashe shi ake yi amma idan ya tuba malamai sun yi sabani idan ya tuba ba zagi annabi ne ya tuba ne ya yi suka ce shi kawai shi kenan sai a wasu ka ce zai dawo ne ya ci gaba da rayuwa cikin cikin musulmi Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai idan mutum ya da gaba da aikinsa ya ya lalace makaranta hadisi na ƙarshe hadisi na goma sha biyar ba lokaci saura minti nawa na'am minti biyar suna isa makaranta hadisin ai a takaice za mu karanta sa alhadisul khamis wa ashara hadisi na sha biyar عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثنا قوم شابير حديث أبا هريرة من كانت تاريخ إنسا حديث دا إمام البخاري بتدشي حديثنا دبو شدة شا تكوس مسلم يبتدشي حديثنا أربعين دا تكوس حديث أبا هريرة الله يكارى مصير ده يتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه النبي الله يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر duk wanda ya yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama wannan man jumla ce shartiya duk wanda ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yi imani da ranar tashin alkiyama cewa zai mutu kusan har yanzu wasu mutane ba su san Allah ba ne wallahi har yanzu irin yadda muke rayuwa shi ke nuna mu cewa hanyar zo mu gane wane ne Allah ba wallahi azim malam akwai akwai wani cikin cikin tabi'ai malam Umar mafalki ne yayi yayi mafalki ya kwanta barci sai mahalkin an tashi kiyama bakin da ba suka yi ba ko an tashi kiyama sai ya ga gashi nan gaban gaban siradi siradi da mazala ke cewa kaifinsa yahi ya fi sabuwar reza sannan kuma fadinsa bai kai gashi ba ya ce sai ya ga gansa gashi nan bakin siradi ya ce saman siradi idan ka wuce aljanna ce kuma ƙasa huta ce da ya tsorata ya firgita yaro ne samari ko da ya falka da ya tashi da a fargaba duk cikinsa inda ke da ku gashi sai da ya koma fari duk jikinsa gaba ɗaya gaba ɗaya jikin fari ya koma saboda firgita da tashin hankalin da ya gani to mu yanzu kiyama ce yanzu kawai gani yake wa wai kawai tsayuwa gaban Allah kamar tsayuwa ne gaban prokirer tsayuwa gaban Allah kamar gaban prokirer baka da hankali wallahi wallahi baka da hankali tun yadda kake tunanin tsayuwa gaban Allah ya wuce duk inda mutum yake tunani saboda gaban kurokiyar ba za a zo maka hisabin ne a yi maka tambaya ce ba awon ba dole ana bukatar sai an je an yi bincike sai an yi wace ce sai an yi wace a daga shari'a ana ta dagawa a ce ku je har wani sati har wani wata har kaza Allah ba zai daga fa ba shari'ar Allah ba a dagawa in ka tsaya ka tsaya ne ba za ka gushi ba sai an yi da ma hisabin fa kuma gaba ɗaya abin da ke zuciyarka gaba ɗaya wallahi an riga an Allah ya san sa kuma duk abin da ya gabata damar rubutacce ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. In ka dibe da muke rayuwa shi zai namka cewa wallahi har yanzu musan Allah subhanahu wa ta'ala ba, ta da wasu sun rungumi duniyan nan ido rufe kawai shi ko ta ƙaƙa ko ta yaya sai ya yi kuɗi, ya waye ta maka ana kuɗi haka. Allah ya kasa sauƙin al'amari, to duk wanda ya imani da Allah da tashin alƙiyama in zai faɗi magana fal ya ƙul khairan auli ya in za ka faɗi magana ka faɗi alkhairi ko kai shiru duk abin da zai fito bakinka to ka kiyaye domin malu suka ce allisanu ka thu'ban halshe kamar maciji ne halshe bal ma ya fi maciji sara halshe kamar maciji yake idan magana ta kuskure idan magana ta fito to ba ta iya komawa shi yasa kowa ya iya bakinsa kowannan mai iya bakinsa in za ka faɗi magana faɗi alkhairi ko ka yi ko ka yi shiru shi ce kullum mu a tafiyar ahalus sunna wal jama'a babu opposition babu adawa domin adawa ta kaɗai ta kai ba ka faɗin alkhairin mutum sai sharrinsa to in kana son ka zama lafiya a rayuwa bakinka ka iya shi in za ka faɗi magana kiyaye miye zai fito bakinka alkhairi ne ko sharri ne to in alkhairi ne furta in sharri ne kuma kai shiru ka kama bakin a hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan gari ya wayi idan aka waye gari duk wata gaba a jikin mutum tana zawa wajen harshe ta ce ya lisani ittaqillah ya kai harshe ka ji tsoron Allah in istaqamta istaqamna harshe in ka rike gaskiya mun daidaita mu ma mun zanto masu gaskiya idan kuma ka karkace mu ma za mu karkace shi yasa duka cikin jikin mutum baki daya gaba ɗaya jikin mutum babu tsoka mafi hadari a rayuwa kamar tsoka guda biyu halshe da farjinka ba abin da suka gare su hadari a rayuwa shi yasa annabin Allah yake cewa duk wanda ya kiyaye min halshensa ya kiyaye halshensa baya faɗin komi sai alkhairi kuma ya kiyaye farjinsa baya bi neman matan banza sai iyalinsa manzon Allah ce ni kuma na yi masa alkawalin cikin aljanna gaban Allah subhanahu wataala wallahi aiki ne mai girma annabi ya ce duk wanda ya kiyaye abu guda biyu ka rike abu guda biyu katal ka kiyaye bakinka in za ka faɗi magana ka faɗi alkhairi shari ka kame kuma ka tsare farji ka kakkai zina kuma kusa yanzu zina ba dole sai aikon ciya da mace ba yanzu nau'in zina yawa ke gare su nau'in zina kun ga mazabgin nan mafiya yawan masu whatsapp mazinata ne sai wanda Allah ya kiyaye kun ji abin da na ce mafiya yawan masu whatsapp da facebook wallahi al'azim wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa akwai wanda kawai me kake shi dan dai ya shiga tiktok ne ya dinga ganin tsala tsalan mata kazaman mata shara kawai bola wallahi bola ta bi su daraja bola ta bi wayannan matan daraja idan irin wannan ledodin da ake tattarawa a hanya wallahi sun fi wayannan matan kima ilanuhunna fa innahunna mal'unat tsinanun mata ne ba kaga mace ta sanya wasu tufafin da duka jikinta kana ganin komi kai in ka ganta koda a hanya ce tsine mata albarka lada Allah zai baka ka tsine mata lada Allah zai baka wani shi dan ya kai sakare wawa ko duka mai gakin sha'awar nan wurin take karewa shi yasa sai kaga kawai kullun yare da matar ta gida duk abin za ta yi bai ganin bai ganin bai ganin haskenta saboda yana ganin yan cana kawai kullun yan cana yake kalla kuma ba iya bakin karni da wari bakinsu an yi shaye-shaye ta yi tole duk ta zama da ya kular wata matura kular ce wallahi Allah ya ka sauƙi al'amari to don haka ka kiyaye abu guda biyu sai ka samu aljanna ka kiyaye halcinka kuma ka tsare farcinka ina jin hadisin bai iduwa ko malam jabir lokaci yayi mu tsaya a nan da wani satin sai mu dora a kai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kare wa'annan ababen ya ba mu ikon faɗin alkhairi kuma ya ba mu ikon soma ɗan uwanmu abinda muke soma soma kawunansa a ƙarshe abinda zan cike a kansa game da ‘yan uwa mata kaga su ma akwai naƙasul iman a tattare da su malam umar galiban mata suna da naƙasul iman ta waya ta imani ta yadda kowace ta fi ta zauna daga ita sai mijinta ba ta san a ƙaro mata abokiyar zama wannan alamar ta imanin ki bai kammala ba ki bari oga ya kara saboda wallahi 'yan matan sun yawa a yanzu ba ku lura ba wallahi al'azin 'yan matan sun yawa in kowa zai hurhudu sai sun yi saura in kowa zai mace hurhudu a yanzu wallahi sai sun yi saura kuma yanzu ana tafafa takar wai kada a aurar da wa'annan 'yan matan ta kai kadime yanzu bare ne ko bare ya can fa alafkal wasu ya suka suka yi wa kansu aure wai eleb ne fa an kala su da turazin ko katirem ne suka daura wa kansu aure aga irin wannan kawai gwarar ka aurar da suka ka huta da haka mata ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ku dinga ba mazan ku shawarar su ƙara aure Allah ya taimake mu da taimakonsa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh